ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau kwanan wata biyar ga watan Ramadan shida ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirinmu na alƙur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul ankabut jiya muna cikin kisar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam daidai aya ta goma sha bakwai yau za mu tashi aya goma sha takwas a cikin surar insha Allah ta'ala na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين
bayan annabi Ibrahim ya umarci mutanensa da shawara da ya ba su na cewa fabtahu inda Allah rizqa ku nemi arziki a wajen Allah dan shine yake azurtawa wa abuduhu ku bauta masa washkuru la kuma ku yi masa godiya ilai turja'un sai ce wa in tukallimu idan kuka karyata abubuwan da na gaya muku kuka karyata da'awar da na yi muku ta tauhidi وقد كذب أمم من قبلكم حقيقة وسأل أممي كابنكو سوما سنتب قرية النبوة كما آداوة da suka karyata annabi Hud da Samudawa da suka karyata annabi Salihu da sauransu to kuma ba mamaki in kun karyata ni an Allah ya halakar da su ku je ku karanta tarihinsu ku ji irin yadda Allah ya yi da su bayan sun ƙaryata annabawansu da manzanninsu wa in tukazzibu faqad kazzaba umamun min qablikum wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin ba abin da ke kan manzo sai isar da sako mabayyani yana gaya musu cewa kawai tsakanina da ku na gaya muku gaskiya ku aikata gaskiya ku samu rabo idan kuka karyata ne to shikenan Allah zai fushi da ku zai halakar da ku kamar yadda ya halakar da waɗanda suka gabace ku sai Allah ya ci gaba da buga musu misali na rayuwa ya ce mi أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير awalam yarau kaifa yubdi'u Allahu al-khalqa yanzu basu gani ba yanda Allah yake farar halitta kaifa yakhluquhum ibtida'an yanda Allah ya fari halittar su su dan adam Allah ya halice shi yana digon mani summa alaqatan sannan ya koma gudan jini summa mudghatan sannan ya zama gudan tsoka yanzu wannan kadai bai ishi mutane su ɗauki izina da wa'azi ba irin kaifa yubdi'ullahul khalq yanda Allah tabaraka ta'ala yake faran halittar ɗan adam bai ishe su ba summa yu'iduhu sannan Allah ya dawo da shi fil akhirati a lahirar inda ba'asi lokacin tashi alkiyama inna zalika ala Allah yasir lalle wannan abu ne mai sauki a wajen Allah tabaraka ta'ala anan Allah yana kira gare mu gaba daya yanzu irin farkon yanda aka halice mu bai ishe mu ya zama wa'azi da gargadi gare mu ba mu gane cewa Allah ɗaya ne ta yanda kowane ɗaya a cikin mu mutane ruwa ne fa digon ruwa ne kamar ruwan mani daga nan Allah ya juya shi ya mai da shi gudan jini ba tare da an sa masa wani sinadari daga waje ba da ƙarfin Allah da sarautarsa da mulkinsa ya mai da shi ya zama gudan jini a cikin cikin mahaifiyarka ya mai da shi ya zama gudan tsoka irin wacce ake taunawa daga nan Allah ya tura mala'ika ya busa masa rai duka arba'ina yawman arba'ina yawman arba'ina yawman kwana ɗari da ashirin a sa mutum rai a cikin cikin mahaifiyarsa Allah ya ce yanzu ba za ku ɗauki wannan a matsayin wa'azi ba sannan bayan an gama wannan mutum ya fito ya gama gwagwarmaya ya yi rayuwa a duniya sai kuma Allah ya kashe shi ya mutu a sa shi a kabari watakila ya yi shekaru dubbai a cikin ƙasa watakila ya dubu ɗaya watakila ya yi ɗari ɗaya watakila watakila sun mai ƙiduhu fil akhirati sannan Allah ya dawo da shi a lahira sannan kuma ya tsayar da shi ya miƙar da shi ya masa tambayoyi na iya shekarun nan da ya yi wannan duk bai ishe ku zamanto kuna ɗaukan wa'azi da izina ba sai Allah ya daɗa ce musu ne قل سيروا في الأرض ثم انظروا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير Ul gaya musu, siru fil ardi ku yi tafiya a bayan ƙasa, shi ma wani wa'azin ne da gargaɗi da ake musu. Fanzuru kaifa bada alkhal, ku duba yaya Allah ya faru halitta, abin da ake nufi, ku duba gidajensu bayan sun mutu sun halaka, da gurabensu, yaya Allah ya faru halittarsu, sun mallahu yunshi'un nash'atal akhirah. sannan kuma Allah nan da ya halicci halitta a farko shine zai dada kirkirar wata halitta ɗin karo na biyu shine annashatul akhirah shine nashatun saniya ba'da al tashi na biyu bayan mutuwa bayan an rayu za a mutu summa Allahu yunshi'u an-nash'atal akhirah sannan Allah zai dada sake halittar ɗan adam ya tashe shi tashi na biyu ba'adal mauti bayan mutuwa kamar yadda bai zama wahala a gare shi ya fari ɗan adam da ɗigon maniyi gudan jini gudan tsoka ba to wallahi ɗan adam bai isa ya gagari Allah ba bayan ya mutu a kiyama kuma ya tashe shi bai isa ba la ya ta'addaru alaihi insha'uha wato mu'idan ba zai gagari Allah ba ya daɗa ta da ɗan adam ya dawo da shi ya sake masa lissafi kai da kake ganin kanka yanzu duk shekarun da kai ka tuna aida babu kai aka samar da kai kuma da aka samar da kai baka gagari Allah ba zai kashe ka ka mutu in ka mutu kuma duk shekarun da za ka yi da rididdigewa da ruɓewa da za ka yi a cikin ƙasa kuma baka fi ƙarfin Allah ba Allah zai tashe ka kuma baka fi ƙarfin Allah ba Allah zai busa maka rai kuma baka isa ba Allah sai ya kira ka a filin tashin alkiyama ya maka hisabi ya maka lissafi Ibn Kasir da Abu Amr suka karanta nashi'ata nasha bi fathi shin mamduda sauran malamai kuma suka karanta bi sukuni shin nash'atal akhirah kamar da Allah ramma ya karanta mana maksura kenan kaman arrafatu da arra'afatu ne a larabci akwai wanda suka karanta nasha'ata akwai kuma wanda suka karanta nash'ata kamar yadda ake cewa arra'afatu da kuma arra'afatu duka ya halatta inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai to mutane sai su kimka mutane sai su shirya Allah a shirye yake in mun gama rayuwa kuma wallahi zai tashe mu mu je malam يعذب من يشاء ويرحم من يشاء haka وإليه تقلبون
idan an je kiyamar yu'adhibu man yasha'u Allah zai yi azaba ga wanda ya ga dama Allah ka kiyaye mu wa yarhamu man yasha Allah kuma zai yi rahama da jin kai ga wanda ya ga dama Allah ka sa mu cikin su wa ilaihi tuqlabuna kuma gare shi za ku koma tuqlabuna turja'una kenan gare shi za ku koma za a mayar da ku haka dai waɗannan ayoyi yau kam duka suna ta nuna mana dai ƙarshen ɗan adam dai zai koma ne ga Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah kuma ya ci gaba da bayanin cewa ba a fi ƙarfinsa ba fa ba wanda ya fi shi ya ce ne وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
Allah ya ce wa ma antum bi mu'jizina fil ardi wala fis sama ai ku ba masu gagarar ubangiji bane ba ba su kufi karfin Allah ba in an ce mu'jiz kamar wanda ba a isa a yi da shi ba to ku ba ku isa ku gagare Allah ba tabaraka wa ta'ala a cikin ƙasa wala fis sama'i haka a sama ma ba ku isa ku bi karfin Allah ba an ce fil ardi wala fis sama' ana magana ne da ɗan adam to amma me ya kawo kuma maganar fi sama'i alhali ɗan adam ai shi ba a sama yake ba imamul farra yake cewa abinda ake nufi wa ma antum bi mu'jizina fil ardi wala man fis sama'i bi mu'jizin ku ƴan ƙasa ba ku fi ƙarfin Allah ba haka ƴan halittan sama ma wanda ba mutane ba duk halitta wacce take sama ita ma bata fi karfin Allah ba kamar yadda irin Hassan bin Sabit yake cewa faman yahju rasulullahi minkum wa yamdahuhu wa yansuruhu sawa'u abinda yake nufi man yamdahuhu wa man yansuruhu kenan da wanda ya yabi annabi da wanda ya taimake shi sai yayi idmarin man yana nufin la yujizu ahlul ardi bil ardi wala ahlus samai fis sama abinda yake nufi yan ƙasa ba su isa su fi ƙarfin Allah ba wane mutum haka ‘yan halittun sama su ma da ba mutanen ba su ma ba su isa su fi ƙarfin Allah ba ƙuturu ya ce abin da ake nufi wa ma an tumbi mujizi na fil arzi wala fi sama laukuntun fiha kenan ai ku ba ku isa ku fi ƙarfin Allah ba a ƙasa haka ba ku isa ku fi ƙarfin Allah ba a sama dama a saman kuke rayuwa ma Allah ya fi ƙarfin ku kamar mutum ya ce ما يفوتني فلان ها هنا ولا بالبصرة أي ولا بالبصرة لو كان بها كده ba wani ba zai iya wuce ni ba wani ba zai iya kubuce min ba a nan garin haka inda ya shiga garin basara ma bai isa ya wuce min ba ma'ana dai a ko'ina Allah ya fi ƙarfin kowa wa malakum min dunillahi min waliyin wala nasir ba ku da wani ba Allah ba wanda yake wali majibincin al'amarin ku wala nasir ko kuma mai taimako man ba ku da kowaye shi min wali wato wani mai taimako majibincin al'amari yamna'ukum min Allah da ya isa ya hana ku Allah ya hukunci a kanku wala nasir yansurukum min azabillah ba ku da wani mai taimako da ya isa ya taimake ku ya hana azabar Allah ta hau gare ku wannan ayoyi suna nuna mana duk wanda ya bari aka yaudare shi akan kiyama to an gama da shi wallahi ba wani dan adam wallahi ba wani mai matsayi ko mala'ika ko annabi ko manzo ko waye da ya isa ya shige gaban Allah ranar tashi alkiyama babu shi sannan ba wani wanda ya isa Allah ya yi nufin ya maka azaba ya kwace ka babu shi idan ma sun yi ciniki da kai sun gama laleka sun karba a yanzu cewa a kiyama za su tsaya maka to sun ci kudinka a banza baka da bambanci da dan caca da ya je ya shiga kattigin cace cinye kudinsa babu wani wanda ya sai tsaya maka a kiyama babu shi la wani malami wala wani akar makalla wala wani shehi wala wani waliyi wala wani sarki wala wani mai matsayi wala wala wala wala babu wala wala a ranar tashi alkiyama ba a isa ba da haka yan uwana maganar kiyama ba a wasa a kanta ba ba mafarki bane kuma babu yaudara kowa ya shirya kowa ya kimtsa duk wanda ya ce ya tsaya maka ka je ka yi duk abin da za ka yi a kiyama ko haɗu to ina za ka gan shi shi ɗin waye da ya isa ya ce a neme shi a kiyama waye shi idan har annabawan Allah da manzannin Allah da bayin Allah makusanta Allah suna wayo Allah ni yasu na shiga uku ta kaina ta kaina ta kaina nake yi akwai wani mutum da yake da gashi a ido ko wani mutum da yake da matsayi ko wani mutum da ya isa ya ce zai je gaban Allah ya wuce gaban Allah ya yi wani abin da yake so ko abin da ya zaɓa wallahi babu shi ka rike aƙida mai kyau kar ka rike aƙida yaudara da cin amana ka daina ba wa ɗan adam wani matsayin da bai da shi duk inda malaminka ya kai duk inda shehunka ya kai duk inda waliyinka ya kai wallahi kiyama ta fi ƙarfinsa ba abin da ya isa yi a lokacin shi ma yana buƙatar tallafi ne yana buƙatar agaji ne yana buƙatar tanyo ne bai isa ba bai isa ba wanzan Allah ya ce na na Fatima salini min mali ma shiti ki tambaye ni a cikin dukiyata duk abin da kike so amma ki sani a ranar tashin alkiyama fa inni la ughni anki min Allah shay'an ba zan iya wadatar da ke da komai ba a wajen Allah ranar tashin alkiyama a nan duniya duk abin da kike so ki tambaye ni amma a lahira sai abin da Allah ya yi wannan annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa diyarsa ya gaya wa yarsa wacce yake santa wannan fa sune yan gata a nan duniya kuma yan gata a lahira ka ji abin da aka ce mata yaya wani zai zo ya bashi za a bashi sako na mafarki a yaudare shi yaya wani zai zo ya tsaya maka ka gama tsiyarka wai kwadu wai ya lamunce maka aljanna ni na taba ganin wawa ma a duniya irin wawan da aka ce wai wani ya bashi aljanna a nan duniya ni ina ganin akwai wawaye amma ba wawa irin wannan mutumi wani kawai yazo ya ce wai ka biya shi wai an sayar maka aljanna da yawa fa akwai wanda sun lale kuɗi sun bayar tuntuni wai su an sayar musu da aljanna ai wallahi ka ka samu da ka hadu da shafin milera ya shafe ka Allah kiyaye mu Allah ya bamu ikon fahimtar karatu da wa'azi kuma ba mai wayar maka da kai a irin wannan irin malaman sunna malamai masu da'awa alkitabi wa sunna su ne za su gaya maka hakikanin gaskiya hakikanin yadda kiyama take babu walawala babu yaudara a cikinta kowa ya je ya aiki wallahi idan mutum yana son zaman lafiya ya nema wa kansa gidan lahira tun yanzu ladaran almar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati qabla al-maut baniha فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بنيها dan adam bai da wani gida da zai zauna bayan ya mutu a lahira in banda gidan da tun a nan duniya lahirar da ineme ta tun a nan duniya a nan duniya ne ake gyara gidan lahira a nan duniya ne kake nema wa kanka benaye a gidan aljanna a nan duniya ne kake hana kanka bacci don kana tanadi wa kanka a kiyama a nan duniya ne kake iya yin sadaka don ka samu gidan aljanna a nan duniya ne kake taimakon wasu ka jira ladan Allah ya biya ka a kiyama a nan duniya ne kake tanadar wa kanka babban gida da zaka zauna da iyalinka in Allah ya ba su aljanna ka tara kai aiki mai kyau illallati qabla al-maut baniha fa in banaha bi khairin idan mutum ya gina gidansa na lahira da alkhairi gida yayi kyau madalla da gida gida yayi albarka wa in banaha bi sharr idan ku ya gina gidansa na lahira da sharri ya aikata sharri a duniya ya aikata bala'i a duniya yayi zalunci yayi shirka yayi bid'a ya aikata saban Allah ya dulmiya cikin keta dokar Allah khaba baniha to lalle ya tabe ya tabe yayi asara kuma bai zai samu gidan kwarai ba sai dai gidan lahira wanda yake ba na kwarai ba shine gidan wuta Allah ka gyara mana halin mu je ana ramu والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي haka أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم
sai Allah ya dawo yake magana akan kafirai Allah ya raba mu da kafirci walladina kafaru bi ayatina walladina kafaru bi ayatillah wadanda suka kafirce wa ayoyin Allah wa liqa'ihi da gamuwa da Allah aka ce suka kafirce bi ayatillah ai kafaru bil qur'an yanzu sai na muku bayanin su suka kafirce wa qur'ani ai kun san su ba su yarda da qur'ani ba za su iya yaga qur'ani za su iya taka qur'ani za su iya zagin alkur'ani za su iya cin mutuncin mai alkur'ani da mai son alkur'ani da wanda ya imani da alkur'ani su ne kafiran da muke rayuwa da su yau sun kafirce wa ayoyin Allah shine alkur'ani ba su yadda da alkur'ani ba ba su yi imani da alkur'ani ba ba sa karanta alkur'ani ballantana ma su haddace shi kuma ba su yadda cewa magana Allah bane waliqa'ihi sannan ba su yadda da gamuwa da Allah ba shine bil ba'th tashin alkiyama ulaika wadancan mutane masu wannan dabi'a masu ƙaryata qur'ani masu ƙaryata tashin kiyama ya isu min rahmati to wannan sun dauke tsammani daga aljannata min rahmati ana nufin min jannati ulaika ya isu min rahmati ai ulaika ya isu min jannati waɗannan sun ɗauki tsammani daga aljannata babu su ba aljanna Allah ne ya faɗa ƙarara duk arne bai zai shiga aljanna ba Allah ne ya faɗa ƙarara duk kafiri ɗan wuta ne ba zai samu aljanna ba babu shi babu gidan aljanna saboda ya ƙaryata hanyar samun shiga aljanna ya ƙaryata ayoyin Allah ya ƙaryata gamuwa da Allah ba su yarda da tashi alƙiyama ba idan kun musu maganar tashin alkiyama gani suke fim ne in kun musu maganar kiyama mutuwa da ainihin za a yi lissafi dariya ma suke yi wani ma cewa yake sai an hadu a can din ya kyalkyale da dariya bai yadda za a tashi ba za'amal ladina kafaru allan yub'asu qul bala wa rabbi latub'asunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika ala Allah yasir Allah ya ce masu irin wannan imani na kafircewa Allah na ƙin Allah da ƙin gamuwa da Allah su imaninsu da wani Allah ne imaninsu na ƙaryata Allah ne to wannan babu su ba aljannata wa ula'ika lahum azabun alim posto. Allah sa kuna da arna ne abin a wurin nefa Allah Allah bai fas ba daɗi ba
su ne ba sa so
Allah ya ce sun ɗauke tsammani daga aljannata wa ula'ika lahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi malaman tafsiri suka ce fa hadhihi al-ayat fi tazkiri ahli makkah wa tahdhirihim suna faɗakar da mutanen makka suna tsoratar da mutanen makka waɗannan ayoyi da muka karanta ayoyi ne da aka bijiro da su a tsakiyar kissar annabi ibrahim ba a gama kissar ba kawai sai aka kawo mana dan a nuna mana illar kafirci da kuma matsala ta su kafirai kuma kana jawaba qaumihi Allah rama muje فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون mutanen annabi Ibrahim ba su da wata amsa da suka bashi shine fa ma kana jawaba qaumihi babu wata amsa da suka bashi illa an qalu face cewa suka yi uqtuluhu ku kashe shi ku kashe Ibrahim aw harriquhu ku kone Ibrahim da wuta فانجاه الله من النار sai Allah ya kubutar da shi daga wuta waja'alaha alaihi bardan wa salama kenan Allah ya ainihin wato me da ita ta zama sanyi kuma da aminci inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane waɗanda suke masu imani ne da Allah tabaraka wa ta'ala kenan anan zaka yi tunan wurin da suka ce a kashe shi ka tuna wurin قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله na'am أفلا تعقلون ga abin da ya faru har suka ce a kashe shi annabi ibrahim ne yake musu wa'azi yace yanzu ku za ku zo kuna bautawa wani ba Allah ba ku mutane na lalacewa ta kai ga ku rinka bautawa wani ba Allah ba abinda bai zai amfane ku ba abinda kuma ba zai cutar da ku ba bai isa ya amfane ku ba kuma bai isa ya cutar da ku ba ma la yadurrukum wa la yanfa'ukum ya ce tur da ku da abin da kuke bautawa ba Allah ba ashe ba ku da hankali ya gaya wa mutanensa na قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم su فاعلين ma sai suka yi zuciya suka ce ku bunka masa wuta ku ƙone shi daman hujjar mara tsoron Allah hujjar kafiri idan aka ƙure masa gudu kawai abin da zai nema ya hallaka kai raba ka da duniya sai suka ce hadri ƙuhu ku sa masa wuta ku ƙone shi malam duk wulaƙanci duk kisa da za a yi maka a yi maka amma kada a yi maka kisan da za a sa maka wuta bai da daɗi malam da ranka a bunka maka wuta da ranka a sa maka fetur da ranka a sa maka taya a bayanka a danna maka wuta subhanallah subhanallah to haka suka ce ayi wa ibrahim suka ce a tara itatuwa a tona rami a jefa shi a kone shi saboda kawai yayi da'awa akan tauhidi da ta Allah tabaraka wa ta'ala to shine Allah yace fa anjahu Allahu minan nar Allah ya kubutar da shi daga wuta bayan sun ce harriquhu ku kona shi din me suka ce a baya قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على
an إبراهيم gatan Allah kenan bayan an bada umarni a kona shi Allah bai hana a kona shi ba yace ku kona shi din suka dauke shi suka wulla shi a cikin wuta Allah kuma ya ba wutar umarni yace ki zama sanyi sanyin wanda yake tattare da aminci ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shine aka jefa shi a wuta ga wutar tana ci amma wutar bata ci shi ba to sai Allah ya ce me a gaba malam وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا haka ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين Wakala annabi Ibrahim yake cewa inna mattakhastum min dunillahi awsana kadai waɗanda kuka rika ba Allah ba gumaka ne ku diki gumaka mawaddata bainikum wato kuna soyayya a tsakanin ku ne a kira'ar Ibn Kasir da Imam Al-Kisa'i da Abu Amr da Yaqub mawaddatu maimakon mawaddata da alaran ma ya karanta mana awsanan mawaddata su kuma kira'an su mawaddatu raf'an bila tanwin kenan ba mawaddatun ba bainikum wannan ya zama khaf ne bil idafa ala ma'ana innal ladina takhastum min dunillahi awsanan hiya mawaddatu bainikum soyayya ne tsakanin ku kawai kuna son allolinku kuna son gumakanku fil hayatid dunya soyayya ce ta nan duniya ثم تنقطع ولا تنفع في الآخرة soyayyar ku da ku da gumakan ku zai yanke bi zai yi amfani ba a ranar tashin alƙiyama duk wanda ya so wani itace a banza ne duk wanda ya so wani dutse a banza ne duk wanda ya so wani gunki a banza ne a duniya ne a nan ne zaka kare son sa a banza in baka so Allah ba to wallahi sai kai nadama ranar tashin alƙiyama wasu kuma sun karanta mawaddatan amma shi imam hamza da habs suka karanta mawaddata bila tanwin kamar da Allah ramma ya karanta mana min gairi tanwin ala al-idafa bi wuqu'i al-ittikhadi alaiha kenan a wata kira'ar kuma mawaddatan mansuba munawwana kenan in yace mawaddatan to sai dai yace bainakum mawaddatan bainakum bin nasbi to ya zai zama ma'anar إنما إن إن معناه إنكم إنما اتخذتم هذه الأوثان مودة بينكم في الحياة الدنيا تتواردون على عبادتها وتتواصلون عليها في الدنيا كوي كنا سويا da kauna tsakaninku da waɗannan gumaka ne a nan duniya ne kaɗai amma ranar tashi alƙiyama ba zai muku amfani ba sun ma yawan alƙiyamaci ya furu ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da sannan kuma ranar tashi alkiyama sashin ku zai kafirce da sashi sashin ku zai butulce wa sashi ce ba ni ba kai gunki zai tsine maka kaiwa ka tsine masa gunki zai ce ni nace ka bauta min wa yal'anu ba'dukum ba'da sashin ku ya tsine wa juna tatabarra al-awsan min abidiha gumakan da kansu Allah zai nuna su su zo su barranta daga masu yi musu bauta wata tabarra alƙada min al'atba haka shugabanni jagorori da suka ja mutane akan bata suka ja mutane akan halaka su ma wallahi sai sun zo sun yi tsinan neniya da rabuwa da juna a gaban Allah kowa ya tsine wa dan uwansa duk wanda ya bi wani akan bata ko ya bi wani mutum ko ya bi wani mutum ko akan siyasa ya halakar da shi ko da sunan addini ya halakar da kai ka bi shi a nan duniya wannan mawaddata bainikum ne fil hayatid dunya kawai soyayya ne tsakanin ku a nan duniya amma ranar tashi alkiyama yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da sai kun kafirce wa juna sai kun tsine wa juna a tsakaninku kuma wa ma'awakumun nar makomarku jami'an al'abiduna wal ma'abudun wanda suka yi bauta da wanda aka bauta musu wuta ce makomar wa malakun min nasirin kuma ba ku da wani mai taimaka muku ba ku da mai agaza muku sai me ya faru Allah rama فآمن له لوط yace me وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم fa amana lahu lut duka muna cikin kisa annabi Ibrahim ne Allah yace sai annabi Lutu ya gaskata shi amana anan saddaka annabi Lut shine mutum na farko da ya fara gaskata annabi Ibrahim annabi Lut dan dan uwan annabi Ibrahim ne kamar yanzu misalin kana da yaya yana da ɗa to annabi Ibrahim yana da yaya ko ƙani ɗan uwansa wanda suke ciki ɗaya to ɗan da ya haifa shi ne lutu da haka abin mamaki wanda ya fara imani ya gaskata annabi ibrahim shi ne annabi lut shi ibrahim annabi shi ma kuma lut ɗin annabi fa'amana lahu lut wa kala annabi ibrahim ya ce inni muhajirun ila rabbi ni zan yi hijira zuwa ga Ubangijina, ya yi tafiya har ya kai inda zai kai zuwa ga bautar Allah matamai suka ce zuwa Harran har zuwa Sham ya tafi. Wannan ƙasar Sham da ake tafafatawa yanzu, Allah ya kwato ta ya ba wa musulmi. Alhamdulillah muna fatan Allah ya ba su nasara da taimako. Lokacin da zai yi hijiran, ya bar inda ya bari, da ya ce, Ni muhajirun ila rabbi Sham ya tafi. Siriya din nan da ake faɗa ko Suriya da ake faɗa ƙasar da Bashar al-Assad ya ta azabtar da mutane ƙasar da Hafiz al-Assad ya ta kashe mutane ƙasar da waɗannan shugabanni azzalumai suka zalunci bayan Allah yau Allah ya mayar da ita hannun shugabanni ahlus sunna suna rike da ita insha Allah wanda duniya ta yarda da gwamnatin nasu ana nan ana tafafatawa sama da rabin ƙasar Siriya sama da rabin 'yan ƙasar gabaɗe sun gudu sun yi hijira sun gudu saboda bala'in da gwamnatin take musu a wannan lokaci duka a wannan shekarun aka yi sa duk inda ka je a duniya sai ka ga ɗan ƙasar Siriya yana gudun hijira saboda sun haɗu da mugun shugaba azzalimin shugaba mara tsoron Allah shugaba sun hana musulunci sakat kuma ƙasar ta annabawa ƙasar ta manzannin Allah su annabi Ibrahim su annabi Lut su annabi Sulaiman su annabi Dawuda duka waɗannan annabawan waɗannan anbiya ɗin gaba ɗaya duk ƙasar su ne anan suka yi ta rayuwa su ibnu taymiya su ibnu qayyim su wane ne su wane duka manya-manyan malamai kaburukan su duk suna wannan wuri amma ƙasar ta faɗa hannun azzalumin shugaba maƙiyin Allah mai faɗa da Allah da faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu saka kyamara a masallaci in an ga kana zuwa sallah sau biyar aje a kama ka a kai ka kurkuku a kashe ka wata jiha a cikin jihohin nan lokacin Hafizul Asad baban Bashar din kenan suka ce don Allah suna neman alfarmar gwamnati a ba su dama a musu shari'ar musulunci a rinka musu hukunci a kotunansu da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi mutumin nan sawa ya aka musu barin wuta gaba ɗaya garin sai da aka kone shi sai wanda suka gudu suka tsira kuma wai musulmi ne wai bala'i shi wannan bashar al-asad ɗin da ya gudu da kafarsa ya gudu ya bar ƙasar ana faɗa akwai wani kurkuku ana ce da shi sijin sidinaya wani kurkuku ne na sidinaya nau'in azaba kurin da yake yi wa musulmi duk musulmi ne a ciki nau'i nau'i na azaba guda saba'in da biyu akwai inda za a jefa mutum gidan kankara a sa ka sai ka bushe ka kame gaba ɗaya mutum ya kaga mutum ɗan adam ya mutu sai da ya zama kankara akwai inda ake jefa mutum cikin cikin zakuna zakanya zaki wuri ne aka kewaye shi zaki ne aka bar shi yana cikin yunwa sai a jefa ka kawai su ta kokawa akan ka sai sun cinye ka da ranka duka mutumin na yau mutane akwai mata yara ƙanana budurwa idan aka kaita ana kaita akwai inda za a kwaɓe ta tsirara da tisuyi layi a kanta suna zina da ita wannan bayan an hambare shi a mulki sun fito suke bayanin irin wulaƙancin da aka yi musu an samu ‘ya'ya shegu waɗanda ba su da iyaye a cikin kurkukun nan ɗarurruka ba a san iyayensu ba gaba ɗaya mata ne musulmi da in aka kama su kawai in ba sa yinsa a gwamnatinsa suna addini to zai kai su kawai ai ta zina da su su ta haihuwa kawai ba uba duka a wannan zamanin akai kuma wai akwai wata kungiya wai sunanta wai human rights in kun ji suna maganar human rights to wani kafiri aka taba shine za a yi maganar yancin dan adam amma musulmi jininsa mutuncin musulmi bai da yanci wani yadda ya fito daga gidan kurkukun yake cewa ya ce wannan shugaban yana da wani inji na nika ɗan adam kamar injin biredi yake ka taɓa ganin injin biredi inda yake markaɗa fulawa mai ƙarfe da ƙarfe to haka ake ɗaukar ɗan adam sai a zura shi a cikin wannan ramin kudin sai a kora shi a tura shi kawai injin nan sai ya nike shi sai dai ka ga ya zama pieces ya zama ruwa da tsoka ƙashin ma ya diddige shi sai dai a sa mutum a buhu kawai a ji abin shi akwai wanda ake ɗiban su a kama su a ɗaure su a sa su a buhu da dutse sai a hau jirgi da su sai an je tsakiyar teku sai a yi ta sako su duka wannan faɗan adam ne ya yi azaba wa mutane musulmi bayan azabar da ake wa falasɗinawa ake harbe su isra'ila take musu take karkashe su to a ƙasar siriya ma haka aka yi ta a cikin shekarun nan sama da shekara hamsin da wani abu aka yi ana yi wa musulmi azaba duk ba a san da wannan ba amma azzaluman kasashen duniya duk sun sani me yasa saboda musulmi ne ake musu wannan azaba amma wani wawa mara wayo wanda bai ma san me yake ba wai sai ya ce wai yanzu kasar Syria wai yan ta'adda ne suka karbe ta kai ne dan ta'adda gaja kaca baka ma san me kake yi ba mutanen da mutanen da suka yi yaƙi suka kwato yancinsu waɗannan mutane bai kamata duk yaƙin da za su yi su ƙwaci ƙasarsu su ƙwaci yancinsu ba wai 'yan ta'adda to ko american da ta ce shugaban kasar yanzu ɗan ta'adda ta janye da kanta ta faɗa ta ce ta gane wannan ba ɗan ta'adda ba ne har 'yan jarida suka turo masa suka hira da shi wani yaro ne matashi malam mai basira mai kwakwalwa wanda yanzu kasar a hannunsa take jarumi mara tsoro wanda irin waɗannan matasan su ake so tsayayyu su yi ilimi su yi karatu su zama masu kishin ƙasarsu su ba za ka mutu ba wallahi sai Allah ya ɗauranka da zaman ƙasƙanci da wulakanci mai amfanin shi wanda mutuwar shahada a yi to haka suka dage waɗannan yara matasa suka yi ta yaƙi a ƙasar nan sai da suka kwato ƙasarsu yanzu hijira ake ta yi ana ta komawa ƙasar siriya ana ta komawa gwamnatoci suna ta ba su taimako ana ta mayar da su ana ta mayar da su Allah ya raba mu da zalunci to a wannan gurin ne fa annabi Ibrahim ya ce zan yi hijira zan tafi wannan wuri wannan kasar da annabi Ibrahim ya hijira ya je gare ta ita ce fa aka yi wannan zalunci ake halakar da musulmi ku duba yau zaluncin da Isra'ila take yi wa kasar wa Gaza Gaza zirin Gaza ba inda ake kashe dan adam ake wulakanta dan adam a duniya irin wannan wuri duniya ta zuba ido ana kashe musulmi ana kashe jarirai ana faɗewa mata da 'yan mata su da garinsu kamar yanzu ba kai ne kana garin kuman nan shekara da shekaru iyayenka da kakanni kawai wai sai wani ya zo ya ce wai ka tattara kayanka wai ka fita wai ka bar garin nan kai sai ka fita ai ko ranka ko shi ai to haka 'yan gaza suke suka ce ba wanda zai fidda su ba wata amerika ba wata ingila babu wata ƙasa a duniya suka ce da ta isa ta fidda su daga mahaifarsu halittarsu shekara dubu da kaza suna nan da su da iyayensu da kakanninsu don me za a kore su mutane ne da suke yaƙi akan addininsu da yancin ƙasarsu amma laifinsu su musulmi ne masu sallah ana zalunci a duniya malam fiye da yadda kake tsammani Allah raba mu da azzalumai wa qala inni muhajirun ila rabbi ni mai hijira ni zan yi hijira zuwa ga ubangijina a lokacin da ya hijiran nan ya dauki annabi lutu dan dan uwansa kenan ya tafi da shi ashe zai iya yiwa mutum ya zo da awa dan babbansa ko dan kaninsa ko dan yayansa ya yi imani da shi tare da kuma matarsa saratu a wannan lokaci hijira da aka yi zuwa sham din nan da lutu da saratu aka tafi mata annabi ibrahim shine na farko wanda ya taba yin hijira shi annabi ibrahim hijira a duniya shine na farko da ya taba yi imam muqatil yace a lokacin da annabi ibrahim ya hijira yana da shekara 75 malam ka ji tsofaffi masu kokari dattijo dan shekara 75 ya hada kayansa da shi da matarsa da dan uwansa ya tafi da'awa ya tafi aikin Allah dan shekara 75 ka duba dan Allah ka duba yanzu kai tsohonka shekara 75 da sanda yake yawo amma a lokacin aka tafi aka fafata Allah ya ci gaba da bayani akan falalar da ya yi wa annabi Ibrahim me yace mu je ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين Allah ce wa habna lahu ishaqa muka bashi shiwa Ibrahim muka bashi ishaqa wa yaquba da yaquba ishaq da yaqub shine ake cewa isyaku ko ake cewa yaqubu sunan asali ishaq ne ba isyaku ba ishaq eh ishaq ba yaqubu ba yaqub yaqub in dai waɗannan dai ake so a koyi da ishaq da yaqub ba ana nufin yaqub ɗan gidan ibrahim bane a'a yaqub ɗin ɗan gidan ishaq ne mana bayan mun ba annabi ibrahim ɗa ishaqa shi ma yayi aure ya haifi ɗa yaqub shi kuma ɗan shi shi ma yaqub ɗin yayi aure ya haifi ɗa mai suna yusuf shine Yusuf dan Yaqub ko kenan kenan annabi Yusuf jikan annabi Ibrahim ne kenan haka ne to amma malaman tafsiri suka ce me yasa ba a ambaci annabi Ismail anan ba shi ba dan annabi Ibrahim bane annabi Ismail shine babban dan annabi Ibrahim annabi Ismail ya girmi annabi Ishaq tsakanin annabi Ismail da annabi Isaac shekara goma sha hudu ne. To, amma a nan ana ba da labarin shi Ishaƙan ne kawai ake ba da labari ba, ana nufin iyakacin ‘ya'yan annabi Ibrahim Ishaƙa ba ne ba kaɗai, a akwai Ismail ya riga ya wuce shi. Shi wannan isarsa daban, tarihinsa daban, da yadda aka je aka ajiye shi da shi da mahaifiyarsa can in mun zo karatu wata rana za mu zo mu ba da labari waje Allah fi zuriyati nubuwata wal kitab muka sanya a cikin zuri'arsa annabi Ibrahim annabta da kuma littafi malamai suka ce inna Allah lam yab'as nabiyyan ba'da Ibrahim illa min naslihi bayan zuwan annabi Ibrahim a duniya Allah bai taba turo wani annabi bayan annabi Ibrahim ba face yana cikin dangin Ibrahim cikin zuri'arsa duk wani annabi da ya biyo bayan annabi Ibrahim to yana cikin zuri'ar yana cikin jikokin annabi Ibrahim ne wannan dattijo Allah ya masa albarka wala duk annabawan da suke ta zuwa gaba ɗaya ta zuri'arsa ne Allah ya tabbatarwa wannan shine dalilin da yasa ake cewa Ibrahim abul anbiya baban annabawa wa atainahu ajrahu fid dunya mun bashi yabo a duniya kalmar ajrahu fid dunya ana nufin as-sana'u yabo a wannan duniya duk wani mai addini a duniya yana son Ibrahim yana yabon Ibrahim yasa Allah ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin duk wanda ya ja shi yana yabansa yana son sa to baya ciki sai musulmi kawai wasu suka ce wa atainahu ajrahu fid dunya inji suddi yace mun bashi alwalad as-salih a duniya mun bashi da salihi wasu suka ce wa atainahu ajrahu fid dunya abinda ake nufi annabi ibrahim tun a duniya kafin ya mutu Allah ya nuna masa gidan zamansa a gidan aljanna kafin ya bar duniya Allah ya ce ga wurinka a can shine gidan aljanna wurin zamanka kenan shine wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma a lahira yana cikin salihai ai fi zubrati salihin yana cikin jama'a wanda suke salihai mutanen kwarai abba abdullahi dan abbas yace irin su annabi adam da irin su annabi nuh alaihi salatu wassalam muna amfani da wannan dama muna miƙa ta'aziyya ta musamman ga dukkan al'ummar musulmi na duniya gaba ɗaya da na afirka gaba daya da na najeriya gaba daya da na arewa gaba daya dangane da rasuwar ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu a wannan ƙasa shine sheikh sa'idu hassan jingir yau allah ya masa rasuwa a garin jos allah ya ji kansa allah ya yafe masa allah ya sa ya huta muna miƙa taziya ta musamman da shugaba na majalisar malamai ta jama'ci za su bi daga gamar suna bangaren jos sheikh sani haya muna maka ta'aziyya da suna wannan majalisi allah ubangiji ya bada haƙuri ya gafarta malam sheikh yusuf sambo daga cikin mataimakin shi shi ma muna masa ta'aziyya da suna wannan majalisi da mutanen kuma gaba ɗaya allah ubangiji ya gafarta wa sheikh sa'idu hassan dingir da sakatare shi ma na kungiya gaba daya da sauran manya-manyan malamai da majalisar malamai gaba daya da sauran mabiya duka muna ta'aziyya wa kanmu gaba daya dangane da mutuwar wannan dattijan malami Sheikh Sa'idu Hassan Jingil ya ba da gudunmawa wa addini ya yi karantarwa da uslubi mai kyau Allah ya bashi ilimi Allah ya bashi harshe Allah ya bashi murya Allah ya bashi basira su suka sha wahala wajen wannan da'awa su suka yada sunna a wannan ƙasa cikin rana cikin sanyi cikin zafi Allah ya jarabe shi da jinya da rashin lafiya ya yi ta fama muna yin waya da shi Allah sarki malam abin tausayi kuma ga tawazu wallahi ko wayar da muka yi da ƙarshe da shi ce malam abdalla dr abdalla gadan kaya Allah ya maka albarka ya ce duk wa'azin da kake yi a kunne na ina ji da wanda ake samun a waya da wanda nake gani a sunna tv ya ce allah ya muku albarka allah ya sa ku gaje mu allah ya sa ku yi wa musulunci aiki dattijo ne wanda yake mai kokari wallahi tun muna yara ƙanana ba mu kai ko ina ba muke jin kasussukan malaman nan muna sha'awar mu ji wa'azinsu mu ji karatunsu kuma muna amfanuwa da su har allah ya ɗauki rayukansu allah ya gafarta wa sheikh sa'idu hassan jingir kuma allah ya sa aljanna ce makomarsa Allah kuma ya yafi mana ya yafi masa gaba ɗaya kuma na san ana can ana ta ta'aziyya a garin Jos dan ainihin wato addu'a gare shi Allah ya yafi masa Allah ya yafi mana duka insha Allah anan za mu dakata saboda ƙurewar lokaci abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ya ko tuntuɓa harshe Allah ya mana afuwa jama'a jiya bayan mun tashi karatu an faɗakar da ni akwai wani kuskure da na yi gaskiya kuskuren shine akan alarama na saki baki na ce ya kamata a bawa alarama budurwa ashe matarsa ya jice da tattasai tana da fada wani ya ce wani ya ce malam malam ka sako wa alarama fa kura ka sako masa ruwa ba lalle ya kwana a gida ba yau to jiya dai gaskiya ban sani ba ko ya kwana a gida ko bai kwana a gida ba da haka maganar da na ce zan ba wa alaran ma budurwa na janye to ai kan da zo na jawo kaina matsala ko ba haka bane ba tunda da na ce zan ba shi bai ce na'am ya karba ba a gigice ya tashi saboda ya san me zai tsara a gida Allah ya bada hakuri alaran ma Allah ya bada hakuri mu dai muna roƙon Allah sa mu fi karfin matan mu ko kuma ku je ku yi ta ba su Qur'ani su yi ta dila assalamu alaikum sai an jima